بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله باب الكفن من جميع المال kafani da kan dukiya ba dukkan dukiya ba fa kun san akwai ra'asul mal kowane mutum yana da ra'asul mal abinda kan mutu kabbari ra'asul mal to min hadha huwa jami'ul mal ba wai dukkan dukiya za a dauke ba wa bihi qala ata'un wa zuhri wa amru bin dinar wa qatada wa qala amru bin dinar al-hanutu min jami'il mal turare daga kan dukiyar da mutum ya mutu ya bari waƙala ibrahim yubda'u bil kafni a fara da likafani thumma dai sanan dan tsakani jama'a kowa ya san dan tsakani mai sa mutum gudu ka canza hanya dan tsakani kenan mai sa mutum ya zan surukin mutum bai shirya ba sai ba shi malam muhammad sai ka zama surukin mutum na ƙarhi da ƙarhi a koma ana durkusa maka in ba kai hakala ba shi ɗaya kai wannan yanzu ya bi ka bashi yanzu ga ka koma in ka ganshi kana jin kunya wani liman ya ci bashi ya ci bashi sai an kai sahu sahu sai ga wanda yake bi bashi da ya ce sahu zai ga shi nan ya ce wai a masallacin gawa ne ya yi kowa gajarci amma ya yi kowa zama a dogo shi wanda an ka ci bashin shi gajere ne to amma da an ce sahu shi kuma liman shi yake nemi to kana kana sau a tadilu ka ci bashin mutane wanda ka ci bashin shi kuma yana baya gare ka mi zai gani thumma bil wasiyya thumma bil wasiyya sa'annan da wasiyya wannan shine ake ce ma tadumu tadumu ta'un mu'un tajhiz dainun an tsakani wawun wasiya mimun sa'annan a zo ga gado ba a fara da kowane sai da mola ta jahiz sa'annan wasiya sa'annan bashi sa'annan wasiya sa'annan kuma gado ba a gadon dukiyar mutum ana bin shi bashi da haka in ka zo rabon gado farko ka ce jama'a an ɗaibe kuɗin likafanin nan da an ka ɗauko wurin mai shago an ɗaibe kuɗin turare kuɗin mai itace kuɗin masu ganin kabari an cire eh an cire to ya yi wasici a ba salafi miliyan goma an ɗebe da za a ga ni za ka yi da miliyan goma yan baka kasuwanci kai to kai ba ka da hadafi ba ka da hadafi in dai ka ce miliyan goma aure za ka yi to ba ka da hadafi amma in ka ce kasuwanci za ka yi sa'an nan to a ce kasuwancin a tsaya in kasuwancin ya yi albarka sa na a yi aure amma yau za ka sami miliyan goma ka fara da aure ko dawuda da agwamro in ya sami miliyan goma ai kasuwanci zai fara ya gane ko eh to Allah zai kawo mafita su Allah zai ba mu mafita jama'a duk abinda aga mutun ne ya alkhairi Allah zai taimaka mai kaga sai magana fili in za ka ce garin ya mai ka samu fili wanda za ka ɗan gina gida ka shiga babu haya aga shi wannan shi ma aulawiya ne aga yanzu marhalar da take ga mutum kasuwancin nan da gina mahallin shiga sa'an na aure ya zo bayan shi amma in ka fara da aure kuma ana gida haya kuma sun ka kare kuma an ka koro ka ya gaga ba ce komi wa qala ibrahim ay wa qala sufyan ajrul qabri wal ghasli huwa min al kafni jinga ta mai gina kabari da jinga mai wanke mutum duk suna cikin mafahumin kafan kafan min ra'asul mali ujrul qabr min ra'asul mali ujrul mughassil min ra'asul mali قال حدثنا احمد بن محمد المكي حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابيه قال اوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه an zo ma abdurrahman ɗan auf wata ran da abinci فقال يتي قتل مصعب بن عمير وكان خير لي an kashe musu'am dan umair wa kana khairan li ya zamo ya fi ni alkhairi alam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda ba a samu abin da za a mini kafani ba sai wani dan mayafi dan mayafi wa qutila hamzatu aw rajulun akhar an kashe hamza ko wani mutum shi ma na daban khairun minni shi ma ya fi ni alkhairi lahu falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda ba a samu abin da za a mai likafani ba sai dan mayafi da karkashi to an yakuna qad ujjilal lana tayyibatuna fi hayatina dunya ina jin tsoron an gaggauta muna arzikin mu anan rayuwar mu ta duniya thumma ja'ala yamki Abdurrahman bin Auf ya zama yana ta kuka kun san kuma Abdurrahman bin Auf ba talaka bane Allah ya yi makasuwancin shi albarka amma duk da haka nan ya zama kawai abin da ya fashe da shi sai ya fashe da kuka yana tsoron cewa tun da shi mai kuɗi ne Allah ya bashi duniya kenan ta ƙare kenan mai kuɗi ya ji tsoron cewa la'alla shi fa tsayi ba ta fi duniya an ba shi arzikin su duniya yanzu bai da komi a ranar lahira babin idan lam yujadu illa thawbun wahid idan mutum ya mutu ba a samu komi ba sai tufa guda ɗaya قال حدثنا ابي محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبه عن سعد بن إبراهيم وقال قتل مصعب بن عمير أنكش مصعب بن عمير وهو خير مني يافيني على خير وفينا في بردتك أن لل بيجتك وني ما يافي إن غطي رأسه بدل رجلاه إن أعرف كي أواه سبينا وأن غطي رجلاه بدل رأسه إن أعرف كواه كما كي يبينا وأراه قال إن أغنين ياتي وقتل حمزة وهو خير مني ya an kashe hamza ya fi ni alkhairi kuma busida lana min ad-dunya ma busida Abdurrahman bin Auf yace an kashe fida mana duniya yanda an kashe fida mana aw qala utina min ad-dunya ma utina an ba mu duniya yanda an ka ba mu ita wa garkashina an takuna hasanatuna ujjilan lana ina jin tsoro a ce ayyukan mu na alkhairi tunan duniya an biya mu ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام yana ta kuka sai da ya bar abinci ba zai daɗi shi ko a yanzu idan tsofaffi an ka mutu an ka bar guda to tunanin waɗancan ma na kashe shi da in ya zo majalisi ya zauna idan na samu babanmu haka mahaifinmu da duk abokan sun ka mutu sun ka bar shi in ya zo bakin masallaci sai zauna ya ce soja ya mutu sai ‘yan yaran zai yi wasa da su. To kaga wannan, wannan tunanin zai kashe shi. Domin in an ka waye gari bai da wani abokan yara sai dai ya zauna tare da ‘yan yara ‘yan jikoki, shi kenan in ya gaji da zama sai ya shiga gida. Muna man ya zo ya zauna sai ka jana, soja ya mutu, ɗantani ya mutu, wane ya mutu, wane ya mutu, sai ya tashi ya koma cikin gida. Kuma an ka wuce. haka rayuwa take babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu in ba a samu likafani ba sai abin da zai rufe kai auka da mai ko dugadugansa ko tsiya ra'su to ina za a fara rufiya kai za a rufe a bar kafafu kafafun can ku nemo sabara da kalgo ku sara ku dan rufe ku sashi قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي من هجرات أرد النبي صلى الله عليه وسلم نلتبس وجه الله منا نيما يرد الله ووقع أجرنا على الله أبين دمكي نيما ولي الله سيأبكو أبين دمكي نيما ولي الله سيأبكو فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا daga cikin mu akwai wanda ya mutu cikin dukiyar shi bai ci komai ba منهم مصعب بن عمير لقد صحبه مصعب بن عمير ومنا من أين أدله ثمرته لقد كم أكوي وند إتاتوان سنك ننا فهو يهدبها ينا سنك يا سام أرزقي ينا يهدبها ينا سنك أين إتاتوان سا معنى نكنايا نينا وند كدوك ينا تندوك يسا قتل يوم أهد an kashe shi ranar Uhud kuma falam najid ma nukaffinuhu ba mu samu abin da za mu mai likafani ba illa burdatan sai mayafi da za ka tsaina biha ra'sahu idan mun ka lullube kansa kharajar rijlahu kawahunsa su bayyana wa in gwatsina rijlai in mun ka lullube kawahunsa kharaja ra'suhu kai ya bayyana fa amara nan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna ya umurce mu an nughatiya ra'suhu yace ku rufe kanshi wa an naj'ala ala rijlaihi min al-izhiri kaga abin da gare su kenan a Madina mu dauko tsabre an san tsabre ai ko ko hillani sun san tsabre ka san tsabre ka san tsabre ko ka san tsabre ba ka san gamba ka san gamba gamba akwai wadda tafi ta ƙarfi tafi ta ƙanshi me aka ce mai da hillanci a bellacin ya mai ne wannan bai ware dokar bindiga ba wara ya kai Allah da yake yi doka shi ne a fara ya kai eh kana shaidu ba ka shaidun shi wallahi ba shaidun bihillaci wani bihillaci ya zo ya jingina ga mota ta sai ni ce bai ka bihillaci gurgusa nan sai ce wallahi kana da gaskiya ni ma ban yarda da kai ya ce wallahi shi ma bai yarda da kai ne ba ni ce to ka gani babun manista addal kafna babe kenan na wanda ya wato shirya likafani ne fi zamanin nabi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi annabi bai mai inkari ba kenan ya halitta ka sayo likafani ka aji babu inkari a cikin wannan kamar kabari ne ya halitta ka gina kabarinka ya halitta ka gina kabarinka ka ce wannan kabari ne kabari wanga kabari zan je in gina kabari na a aje maka shi a ruhe alhaji abinda bai so kenan a aje maka kabarinka ka abin da cikin malamai akwai wanda ya hakan nan gane wane ne ko ibn al-qayyim ne ko wane ne sai ya ya ce a gina kabari ya ce mai gina kabari ya gina kabari an ka ce mai an gama gina kabari sai ce bari in je in gani sai ya kwanta cike ce ko wanga kabarin ya yi kwana ɗaya biyu sai an ka zo an ka binne shi nan wurin kowa shi ce ya kawai a gina bai faɗi na waye ba amma sai ya je kuma ya kwanta ya gani ya ce wanga kabarin ya yi sai ya fita ba da yau mai na an ka zo an ka binne shi a ciki ibn al-qayyim ke ji ba na manta ba ibn al-qayyim to mutun ya tana da likafanin sa babu laifi ala hadathna abdullah ibn maslama hadathna ibn abi hazim an abihi an sahal radiyallahu anhu anna imra'atan ja'at an-nabiyya wata mata ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansuja da wani wato mayafi wanda an ka saka fiha hashiyatuha a cikinta yana da hashiya yana da jela a tadruna mal burda sai ce menene burda qalu sun kace ash-shamla ba ana shamla allati tashmalu al-insan taluffu al-insan kenan mayafi ke qala sai ce na'am qala tace nasajtuha bi yadi matan tace ya rasulullah na saka wannan da hannuna faji'tu li aksuwaka ha nazo ne li aksuwaka ha don in tufatar da kai fa akhadha annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta muhtajatan ilaiha yana mai bukatar wannan mayafi ko muhtajan ilaiha yana mai bukatar wannan mayafi fa kharaja ilaina sai fito zuwa gummu wa innaha izaruhu shine zane shi na daurawa fa hassanaha fulanu sai wani yaga kyawun wannan abun fa hassanaha fulanu cikin mutane wani sai ga kyawanta faƙar ya ce aksuni haya ma hasana ha ka ya rasulallah ka tufatar da ni wannan wanga abu akwai kyau ba me yayi kyawun wannan burda ne da haka ina son ta qala alqawm sai mutane sun ce ma a hasanta kai baka kyautata ba labisa har nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha annabi ya daura wannan yana mai bukatar ta thumma sa'altahu ka tambaye annabi wa alimta annahu la yahud kuma ka san annabi ba bai mayar da duk wanda ya roke shi annabi bai mayarwa ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula tashahuduhu kana la uhu na'am da hakan nan qala yace inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha wannan mutum ya ce wallahi na tambaya ba wai dai in ɗaura ta bane a'a ba wai na yi dai in ɗaura bane innama sa'altuhu li takuna kafani na tambaye manzo Allah dai ya zamo li kafani na ne qala sahalu wa kana kafanu sahal yace ko wannan da idan an kai mai li kafani kaga kenan inda tana da li kafani mamnu'i ne da manzo Allah ta kar kai maka kanka gorin mutuwa mutuwa kai ai ciwo abba aimun mutum bai makai ne gori gorin shi dan ba ka cewa ba ni maganin nan ya aje in ni samu rashin lafiya sha ka taba ganin wanda ga haka ba ni maganin nan in ni samu rashin lafiya amma mutuwa mun san da sai mun mutu to tunda mun san sai mun mutu dan ka tana da mata walillahi alhamdu amma rashin lafiya kada kowa shi kamar mutum ne ya ce na yi alƙawli da wani Allahumma sai dai in ban da lafiya kar mu nemi rashin lafiya gare mu ba ka ga abin da zai hana ka uzurin ka ba sai rashin lafiya akwai uzurori da dama ba a neman wato rashin lafiya ba a fatan rashin lafiya amma ita mutuwa la mahala fiha la mahala fiha da haka tana da likafanin ka babu laifi babun ittiba'un nisa'il janaiz mata su bi gawa قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز أهنيم بن غاوة أما ولم يعزم علينا سيدي بأكرف فهني أكم با ينن ميكي نوناوا يدل على الكراهة كراهة ينن مكروهي ني بحرام بني walam yi uzam alaina ba a ƙarfafa hani a kanmu ba da an ƙarfafa ni da kuma ya koma haramun babun ihdadul mar'ati ala ghairi zawjiha mata ta yi takaba ga mutumin da ya mutu in ba mijinta bane idan ba mijinta bane mahaifinta ne mahaifiyarta ce ɗanta ne jikanta ne wanta ne ko ƙaninta ne ya mutu قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية أكوي ونيار أم عطية وند يموت رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث لوكتين da ya zamo rana ta uku da'at bi sufra da tace a kamin turare falamasat fatamassahat bihi sai ta shafa turare wa qala tace nuhina an nuhidda an hane mu mu yi ta kaba akthara min thalasi fiye da kwana uku illa bi zaujin sai dai in mutuwar miji duk mutumin da ya mutu na mace yana iya yi bakin ciki kwana uku ya ƙi wanka ya ƙi ado babu laifi amma in miji ne sai dai wata hudu da kwana goma قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حمير بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان لوكتين da labarin mutuwa Abu Sufyan ya zo min Sham daga Sham da'at ummu Habiba radiyallahu anha bi sufra sai ummu Habiba tace aka mata turare fil yawm thalith ayini na uku fatamassahat aridaiha sai ta shafa ma kumatunta na aridaiha shine mukanta kenan وذراعيها تشافى مزرائنتا وقالت تي إني كنت عن هذا لغنية نينا وداتو دا إن شافى وانا أبونا أما لولا أني سمعت النبي بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تابا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر bai kamata ga matar da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe an tuhidda ta yi ta kaba alamar yi ta akan mamaci fauka talatin ba a wuce kwana uku illa ala zaujin sai dai in miji ne ya mutu fa inna ha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma babu ado nan wata hudu da kwana goma in miji ya mutu har yanzu gafa sai mun ƙara yi wa mutane wayewa sai mun ƙara yi musu bayanai kwarai domin a ƙauyuka karka zaci jahiliya ta wuce jahiliya ba ta wuce ba in mace ta mutu ba a zama da ita ya buta ta ba a taɓawa tabar mata ba a kwanci da ita ba ta kwanci saman gado wata ba ta wanka ba ta kai wata in za ta yi kwanciya sai ta gita yuka duka akwai waɗannan abubuwan fa har yanzu har yanzu har yanzu na? na? yuka ta nuna bakin ciki kenan tunda mutuwa ta ɗauke miji ko ganinta ta yi ta tsayin kata eh ko kuma shi miji in ya taso ta yanke shi ko kuma dai in mutuwa ta zo ta yanke ta wato nuna bakin ciki da alamar nuna bakin ciki ne fidda yuka a aji to har yanzu ga a ƙauyuka fa in ka tafi ana waɗannan abubuwan ba a san wato takaba ba kun ga dai lokacin jahiliya ai mata in ta gama ma wannan takaba ana zo mata da dabba ta kama shafar dabban nan ko tsuntsu din nan sai ya mutu cikin ɗaki ta shiga tsohon ɗaki ta kama mata tsuntsu ta ta goga ma jikinta sai ya mutu قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمير بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة أخبرته تابع نافع الأباري قالت دخلت على أم حبيبة ناشقكم أم حبيبة زوج النبي ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله ناجم منذ صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر baya kamata ga mata wadda ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe tuhiddu alamar yitin wadda za ta yi takaba a kan mamaci fauka talasin saman kwana uku illa ala zaujin sai dai in mutuwan miji ne arba'ata ashhurin wa ashara sai takaba ta ki ado zuwa wata hudu da kwana goma thumma dakhaltu sai ni shiga ala zainab binti jahsh hina tuwaffiya akuha lokacin da dan uwanta ya mutu fada'at bi tibin sai ta ce aka turare fa masat sai ta shafe shi kuma kala sace mali bi tibi min haja can irin fadar ummu habiba ta ce kuntu an hadha la ganiya na wadatu da shi to shine nafsu shay banda bukatuwa zuwa ga turare gaira anni sami'tu rasulullah sai dai naji manzo sallallahu alaihi wasallama alal minbari akan minbari ya kulu yana cewa la yahullu limra'atin baya halitta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir tai imani da Allah da ranar ƙarshe tuhiddu ala mayyitin tai ta kaba akan mamaci fauka salati saman kwana uku illa ala zawjin sai in mutuwan miji ne arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma ba za ta yi ado ba wato tana cikin takaba ke wata hudu da kwana goma Allahumma ille akwai matar da mijinta zai mutu ba za ta yi takaba ba wace ta wadda an kai saki uku mijin yana mutuwa ta tashi daga takaba ta koma idda saki domin ba ta tantakilu min iddatil wafat ila iddatil talaq dama asalin ita iddatil talaq gare ta ana da iddatil talaq inda raja'iyya ce an ka sake ta kaga in bata kare idda ba sai ta koma zuwa ga iddal wafat ta gade shi ta yi komi ta yi iddatul wafat amma yanzu ga kuma da an ka sake ta saki uku kaga in bai mutum ba za ta yi iddar saki in ya mutum ma ta yi iddar saki ba za ta koma tantakil ba ila iddatul wafat khul'i shi wannan ai ba saki bane ɓace aure ne in kuma ya ɓace aure babu magana wani abin da zai abin nan shi ma khul'i nafsa shay domin al-khul'u fi fi qawlir rajih fa innahu fasqun wa laysa bi talaqin kenan don muhtala'a ita ba talata ƙuru take ba ƙuru wahid take ita istibra'i ne za ta yi kaga wannan shi ga nuna maka fasha ne kamar matar da an ka sadu da ita cikin kuskure kaga ba tsarki uku za ka ce mata ba kamar mata mai bidan maza ta ce maka ta tuba kaga za ka ce mata ta yi istibra'i tsarki ɗaya sa'annan ta yi aure ba za ka ce mata ta yi talata ƙuru ba kaga shine farq bainal istibra wal idda idda talata ƙuru amma istibra'i ƙuru wahid باب زيارة القبور قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة tabki inda qabri annabi ya wuce wa wata mata tana kuka wurin kabari fa qala tace ittaqillaha fa qala sai manzo Allah ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri qala tace ilaika anni ka tai ka bani wuri ka nisata da gare ni fa innaka lam tusabbi musibati domin ai kai ba a saman maka ba irin musibata nan an ce kabarin wata riwaya an ce kabarin ɗanta ne kabarin ɗanta ne walam ta'rifu ita bata san ko wane ne ba faqila laha sai an ce mata innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai annabi ne fa atati an-nabiyya sai ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin annabi bai da masu tsaron kofa annabi bai sa kowa ya tsare mai kofa ba qala tace lam a'rifka ban san ka ba fa qala yace inna masabru inda sadmatil ula hakuri ana yin shi ne lokacin banka farko lokacin duka ta farko lokacin da an ka buge ka na farko amma lokacin da ka je ka dawo ka ce ka dawo ka ce na yi hankuli sai a ce gajiya da kai gane to da adilla waɗanda sun ka ce mata tana ziyarar kabari wannan hadisi domin manzo Allah da iske ta wurin kabari ziyara ta tafi manzo Allah bai ce mata ba la yajuzu laki an tazura al-qabra sai ya ce mata la ki yi hakuri ki bar kuka inda kuwa ya kamata a hana su ziyarar kabari da sai ce ki mim ya kawo ki nan la yajuzu laki isbiri wa la yajuzu laki an tatihu li'annahu la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja Hmm. to za za ka ce la'an Allah zawaratul qubur in ka ce kun tuna haitu kuma an ziyaratul qubur ai can wancan amun ne ana magana ga mazaje kun tuna haitu kuma an ziyaratul qubur fazuruha mazaje kenan amma dai da za ka dauko hadisin la'an Allah zawaratul qubur wal muttakhidina alaiha suruj da sai a ce magana amma wancan yana magana ne ga mazaje to ala kulli halin kamar yadda Sheikh Al-Albani rahimahullah yace ya halitta ziyarar mace da sharuɗa farko dai ba ta tabarruji ba ta ikhtilati ba ta zuwa kabari tana kuka waɗannan sharuɗan guda uku ba ta tabarruji ba ta cuɗanyan maza ba ta tafiya makabarta kuma tana kuka ba mai sararar zuciya ba kenan babun qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adhabu al-mayyit bi ba'd buka'i ahlihi alayh ana yamma mamaci azaba da kukan sashen mutanen gidan shi a kansa idan kana nauhu min sunnatihi idan kukan ya zamo shi ya dora mutane akan wannan hanya domin mutum na mutuwa ya ce ai wani na ce ai mai kuma ayyamul jahiliya akwai wannan yana nan wanda yake magana akan arfa arfat bin al-abd yake cewa idza an idza mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jawba ya ibnata ma'badi yana wasici akan in ya mutu ayi kuka a tsage aljihoy a tsage liga ayi kaza ayi kaza domin ni na zaci hakan domin lokacin jahiliya suna yin wannan su ce in na mutu ku yi kuka to idan mutum ya mutu yayi wannan wasici to ana yi mai azaba to amma idan baka yi wasiki ba dan wani yayi kuka kuma gashi dai abinda malam zai faɗa da kaulin lahi ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nar aha sunna su kenan idan kana min sunnati ko bai yi wasiki ba idan lokacin a gidan shi ɗabi'an shi ne tun yana raye bai hana irin waɗannan mutane kenan sun yarda kamar sufawa ne waɗanda ake duka ma ko ake ma wani abubuwa suna gani ba su hana ba ai wannan as-sukutu yadullu ala rida eh as-sukutu yadullu ala rida duk abin da ka gani baka hana ba kai ka zo kana shehi sai an duka maka an yi maka sujada ko sarki ko kuma a kai ka masallaci wannan masallacin ya tashi aiki wannan masallacin ya tashi aiki wato abin da zai nuna muku sufanci sharri ne wallahi kai in ba sharrin sufanci ba mutun ya mutu tun ranar talata ko laraba ko sai ku ƙi binne shi alhamis ta zo sai juma'a to sai ku ce muna ya mutu ranar juma'a ko kaga irin waɗannan mutane inda inda inda sun mutu irin ranar yau wanga lokaci mai daraja a sai a ce waliyin mu radiyallahu anhu waliyu na radiyallahu anhu ai ya mutu ranar juma'a waye ya mutu shi ranar juma'a so da wanda zai mutu wata rana a kawo shi juma'a a binne shi da wanda zai mutu madina da wanda za a binne shi baqiya duk al'ardu la tuqaddisu ahlaha abinda yuqaddisu ka shine amal in in kace an binne mutum a garin madina ba dan wuta bane to ina su ko makka ina su ibn ubay ina su abu jahali ina su abu lahabi duk ina sun ka mutu in kana so ka mutu dajin ina za a ce ma in dai aikinka yana nan walillahi alhamdu ka mutu duk dajin da ka ga dama duk inda za ka mutu ka mutu amma wallahi abin da zai tsarkake ka shine aikinka maganar cewa a ɗauko mutum ko a sa shi ranar juma'a hadisi ya tabbata haƙiƙa duk wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a Allah zai kare shi daga azabar abadi ha musulmi ne dama wanga ai yana magana akan musulmi to man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah da kalal janna in wani iri ne in musulmi ne amma in kafiri ne ai kuma babu wannan akai shi dai almuhimmu dai Allah ya yayi muna taimako da yin aiki tun muna da rayuwa amma mutuwar juma'a mutuwar yaushe mutuwar yaushe kai dai mu mutu dai da imani shine dai almuhim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi فإذا لم يكن فإذا لم يكن أمن سنته إن با سنة شبتي با شيء أزونا هنيا با هو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى نامت كن يمن كوكا كأنني إنا ليفينا وكقوله تعالى وإن تدع مثقلة ذنوبا كنا إن تيكرا دوكنا وين ذنوب إنت لم يحمل لا حملها لا يحمل منه شيء kaga in rai ta zo ta nemi ma dokan mata laifi wa ga dokan mata wa ma yurakhasu min albuka da abinda an kai sauki na kuka min gairi nauhin ba tare da kururuwa ba ya ba laifi mutun yayi kuka ya shesheka shi ya gama qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuqtalu nafsun zulman ba taba kashe wata rayuwa da zalunci ba illa kana alabna adam al-awwal kiflun min damiha face sai ɗan annabi adam na farko shine wanda ya kashe ƙabila yana da wani kamishin daga jinin wannan rai wadhalika li'annahu awwalu man sanna al-qatl yasa imam al-bukhari yazo da wannan man sanna al-qatl shi ya sunnanta ya karantar da mutane hanyar kisa haka ne yanzu in ka karantar da mutane hanyar kuka kaga wannan shi ga nuna maka su malaman sufawa su ne za su ɗauki zunubban waɗanga kuma su ɗauki zunubansu kamil su ɗauki zunubban waɗanda tunda dai sun kafa musu abubuwan da suke sun gagara su zo su ce musu kai jama'a abin nan da kuka yi ba daidai ba qala haddathana abdanu wa muhammadu qala akhbarna abdullah akhbarna asim bin sulaiman an abi uthman qala haddathani usama bin zaid radiyallahu anhuma qala yace ursilat ibnatu nabi sallallahu alaihi wasallam ilai diyar annabi ita ce zainab ta aika zuwa gare shi innabnan li ƙubel ɗana fa an karɓe shi imana ya mutu fatina ka zo mun ka zo muna fa arsala yuqri salam annabi yace ku je ku ce ina sallama mata wa yaqulu yana ta inna allaha ma inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta lalle na Allah ne abinda ya karba kuma nashi ne abinda ya bayar wa kullu shay'in bi ajalin musamma kowane abu yana da lokaci ne in lokacin da ya zo fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun bal tasbir ta yi haƙuri wal ta hasib ta nemi lada a wurin Allah fa arsalat ilai sai ta aika zuwa ga annabi tuqsimu alai tace wallahi tallahi la ya'ti yannaha sai ya zo mata fa qama sai manzo Allah ya tashi wa ma'ahu sa'ad bin ubada da mu'adh bin jabal da ubay bin ka'ab da zaid bin thabit wa rijalu da wasu mutane ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي سيان كدوك كام منزا الله يارو ونفسه تقعع رنش تنا فتاه قال حسبته ناس أماني أنه قال كأنها شنن ran yaron nan ka ce dai yanda salka salka yanda an kasa mata ruwa yanda take yi in kasa mai salka ruwa kana ganin ta tana ita tana tana sacciya tana abun nan fa fadat aynahu sai idan manzo Allah ya zubo da hawaye faƙala sa'ad sai ya fi sa'ad ya ce sa'ad bin ubada yace ya rasulullah ma hadha wannan abin da kake mine ne fa qala yace hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wannan wani tausayi ne Allah ya sanya cikin zukatan bayinsa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama Allah fa tabaraka wa ta'ala yana jinkai cikin bayinsa waɗanda ga jinkai duk waɗanda ga ganin tausayi Allah na tausaya musu amma ka zauna ba ka da tausaya ma bayan Allah kai dai kanka ka sani kowa ya mutu ya hallaka ya lalace ya talauta ya abun nan kai baka san kowa ba sai kanka kaga wannan ba hanya bace ala dasna abdullah ibn muhammad hadasna abu amir hadasna fulayh ibn sulaiman an hilal bin ali an anas bin malik radiyallahu anhu qala shahidna bintan li rasulillah mu halarci diyar manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala yati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala alqabr manzo Allah yana zaune akan kabari qala yati fara'aitu aynaihi tadma'ani sai ni ga idanunsa suna hawaye قال يتي فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة shin cikin ku akwai mutunan da bai aikata zunubi ba a jiya lam yuqarifu al-layla wal yaqtarifu ma hum muqtarifun muqtarifun muqtarifun salaf wa fi riwaya ana ta lam yuqawil lam yuqawil duk sun zo da wannan riwaya ma'anar lam yuqawil bai yi surutai ba da dare ya yi ta rikici ya yi ta jayayya amma almuqarafa huna shine saduwa da mace akwai wanda bai sadu da mace ba wakati ya ta manzo Allah ita cewa matar Uthman ita cewa kenan ha Ruqayya ko Zainab Zainab ita ta yi rishin lafiya Zainab ce fa qala Abu Talha sai Abu Talha ya ce ana qala sai ce fanzil sabka qala sai ce fana zala fi qabriha sai sauka cikin kabarinta in ga hadisin mu da muke magana kenan kenan kaga in a hankali ne ga ra'ayi wanda ya sadu da mace ajiya ai ko shine bai da shawar mace amma ai su kuma sun yi rikin a nahiyar cewa wanda ya sadu da mace ajiya yanzu in ya je sa ta kabari yana tuna abin da sun kai jiya yana tuna abin da sun kai jiya قال حدثنا عبدان وحدثنا عبد الله اخبرنا ابن جريج قال يتكاغا ان كدوغو ga mas'ala dulli ta fanfiku na fiku ba zo da ita ba dulli ta fanfiku ba zo da wagga mas'ala ba duk gawar da gawa magana gawa ba zo da wagga mas'ala ta cewa wanda ya sadu da mata in mace ta mutu ba shi zai shigar da ita kabari babu littafin da ya zo da ita sai wannan hadisin bukhari قال حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال يتي توفيت ابنة لعثمان ير عثمان رضي الله عنه تامت بمكة وجئنا لنشهدها سيمون كزوم هالرتيتا وحضرها ابن عمر ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه سوما سهالرتو وإني لجالس بينهما إنا زونت أكاننسو أو قال جلست إلى أهديما يتي نازو نازوها دينسو ثم جاء الآخر سيدين يزو fajarasa ila jambi sai zauna sashi gefen jikina wa qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma allah dan umar ya dala ta fita masa yace da amr bin uthman ala tanhi ko tanhi anil buka ko ala tanha anil buka ba za ka hana mutane su yi kuka ba fa inna rasulullah domin manzo allah sallallahu alaihi wasallam qala yace innal mayyita la yu'adhab bi bukai ahlihi alayhi mamaci fa ana mai wato azaba da kukan iyalansa a kansa وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس yace kada kana umar radiyallahu anhu yaqulu ba'd zalika umar ya kasance yana fada sashen wannan thumma haddatha qal yace sadartu ma umar radiyallahu anhu min makka na gangaro wato daga umar daga makka hatta idza kunna bil bayda'i hada mun ka zo a wani fili idza huwa bi rakbin tahta dhillu samura sai ga wasu ayari suna tafiya ƙarƙashin uwar ice faƙala ce idhab fanzur man haƙula in rakab ka te ka kalli wane ne waɗannan ayari ƙala ce fa nazartu sai da kalla fa idza suhaibu fa akhbartu sai ni ba annabi labari faƙala ce ud'u li ka kira min shi farajatu ila suhaib sai ni koma zuwa ga suhaib fa qultu yace irtahil tafi falhaq bi amiril mu'minin ka riski amiril mu'minin falamma usiba umar dakhala sahib lokacin da anka jima umar ciyo sai umar ya zamo yabki yana kuka ya kula yace wa akha wa sahaba faƙala umar radiyallahu anhu wannan shine nuduba kenan umar ya ce ya suhaib a tabki alayya kana min kuka wa qad qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mayyita yu'azzabu bi ba'd bukai ahlihi alai alhali mamaci ana mai azaba ne da sashen kukan iyalansa akan shi hala bin abbas radiyallahu anhu ma ibn abbas ya ce falamma mata umar radiyallahu anhu lokacin da umar ya mutu zakartu zalika li aisha radiyallahu anha sai na ambata wannan labarin ga aisha fa qalat ta ce rahimallahu umar Allah ya ji kau umar wallahi ma haddatha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai ba da labarin annallaha yu'adhibu almu'mina Allah yana azabatar da mu'mini ba bi bukai ahlihi alaihi da kukan iyalansa akan sa walakin rasulullah sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce inna Allah la yazidu al-kafira azaban bi bukai ahlihi alayhi waga dayan ruwayoyin wannan hadisi kenan ana ma wasu sun ce manzo Allah ya faɗi haka ne akan gawar kafiri kuna mai kuka alhali Allah na ƙara mai azaba tunda ba musulmi bane wa qala sai tace hasbukum al-qur'an domin al-qur'ani ya ishe ku wala taziru waziratun wuzra ukhra kaga magana guda biyu Imam al-Bukhari bi yazo da ita ko dai yayi wasici a azabatar da shi ko ko dai gawar kafiri a azabatar da shi ko da bai yi wasici ba kuna mai kuka ana ƙara mai azaba Qala ibn Abbas radiyallahu anhu ma inda zalika huwa adhaka wa abka Allah shi yayi sa dariya kuma shi yasa an kai kuka shi yasa mutum in alkhairi yazo yayi dariya in kuma rashin alkhairin yazo sai shi kuka Qala ibn Abi Mulaika والله ما قال ابن عمر ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا ابن عمر بيتي مسكومي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته تابعت الابار انها سمعت عائشه تاج عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتي انما مر رسول الله كاغا منزا الله يا وتي على يهوديه يبكي يبكي, يبكي على كو يبكى عليها ko yabki alaiha ahluha yabki alaiha ahluha wata ba yahudiya ce ta mutu mutanen ta sune mata kuka fa kala yace innahum la yabkuna alaiha ana yi mata kuka wa inna hala tu'azzabu fi qabriha ana azabatar da ita cikin kabarinta dama yar wuta ce قال حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني أنا أبي بردة أنا أبي قال ce lama usiba umar radiyallahu anhu lokacin da an ka samar da umar da rashin lafiya ko da ciyo ja'ala sahabu yaqulu wa akha fa qala umar alim amma alimta anna nabiyya baka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce innal mayyita la yu'adhabu bi buka'il hayy lalle mamaci ana mai azaba da kukan mai rai akai duk mutunan da yayi wasici za a yi mai azaba amma a hakan ga kawai babu wani abin da za a yi ma wato mamaci in za mu kwana insha Allah azza wa jalla na samu karanta